الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha bakwai ga watan jimadar akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da tara a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi muttafaqa alaihi shaytan a wannan masallaci mai albarka na Uzaifatu bin Jaman da wato yake cikin kundilan juro ko kawo masallacin kawo za mu tashi da rafi na saba'in inda muke cikin wato kitabu salatul musafiri na wakasriha kuma muna wato babi na arba'in da ɗaya babu salatul khawfi ko babi na hamsin da bakwai babu talatin kaufi babin da yake magana akan sallar yaki ko kuma wasu su ce tsoro amma dai sallah da ake a gurin yaki shine ta yin sallar tsoron wanda ake cikin burgi wanda za mu ji wato fawaid ɗinsa malai ce babun salatin kaufi babun da yake magana akan sallar yaki ko tsoro an ibn umar radiyallahu anhu ma an karbo daga dan Umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tira da aminta Allah tabbata a gare shi sallabi ihda ta'ifatai yayi sallah da ɗaya daga cikin wato tawaga guda biyu yayi sallah da ɗaya daga cikin tawagu guda biyu wa ɗa'ifatul ukura muwajihatul adu ɗaya daga cikin tawagun nan guda biyu wato rundunar da aka wuce da ita yaki ta kasa su gida biyu kashi na farko sai suka fuskanta abokan gaba sun sarafu sannan suka tafi suka juya bayan wato an yi sallah da su ke faƙamu fi makamin ashabihim suka je suka koma gurin da wayancan kashi na biyun suke suka tsaya a wannan gurin faja a ula'ika su kuma wanda suke a gurin sai suka zo ba sallah bihim raka'atan annabi ya yi musu raka'a ɗaya su ma idin mutanen sai tawaga farko raka'a ɗaya annabi alaihi salatu wassalam ya yi ba ga ya mana me ya faru ba ya suka ƙara su sallar sun ƙara za ba su ƙara sa ba faɗa ba kawai ya ce an yi raka'a ɗaya da su sun dawo gurin wayannan bayan Allah sannan kuma su kuma tawaga ta biyun da aka zo gurin su sai suka koma bayan annabi alaihi salatu wasalam su ma suka yi sallah raka daya thumma sallama alaihi sannan annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallama a gabarin shine alaihi ya yi sallama ya bar su tunda ɗaya suka yi a sallar wato tsoro sai kuma ta tafiya a raka biyu za a yi su tuna da suko to me ya faru sun makama ha'ula'i sannan sai waɗannan da aka yi sallama aka bar su tawaga ta yi kenan sai suka miƙe fa qadaw rak'atahu suka rama ko suka cika raka ya zama biyu wa qama haula'i wa can ma da aka zo aka canja su ma suka miƙe fa qadaw rak'atahum suka cika tazu raka wannan hadisin kamar yadda ka koma ka tattaro ruwayoyin ko a wata ruwaya da za ka ga ta zo da lafazin cewa kamar yadda ya zo daga Abdullahi bin Umar bin Al-Khattab in ka koma a cikin Bukhari za ga ruwaya da ta zo wanda yake cewa salladina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatul khawf fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah da mu sallar tsoro shine wato fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al'adu a cikin wasu sashin kwanaki da ya hadu da abokan gaba wa qamat da'ifatun ma'ahu sai wata tawaga daban ta miƙe tare da shi wannan hadisin baya cikin littafin ƙarin bayani yake yi a cikin wato akan wannan hadisin kusan duk ibn umar ne ya rawaita kuma duk yaki ɗaya ne ake magana a kai sannan kuma wa da'ibatin bi izai adu sai kuma jawagar tana tinkara tana kallon abokan gaba fa salla bil ladina ma'ahu rak'atan wanda suke tare da shi zai salla raka'a ɗaya da su sun mazahabu sai suka tafi kage ba ƙarin bayani sun ce aka yi fansarafu sai suka juya sun mazahabu suka tafi waja al'akharuna wa idan sai tawagar sai zaun na biyu ya zo fa salla bi rak'atan annabi ya musu salla raka'a daya to sai aka ce wa qafati da'ifatani rak'atan rak'atan wannan hadisin ya fassara ma wata kowace tawaga sai ta tuka ta rama raka'a daidai domin daidai annabi ya yi kawai dai wani bidiyo da zaka koya a nan shi ne wato ashe wa'annan da aka yi raka a ɗaya da su ba gama ba yanzu suka ja wato suka tafi da kafafuwan suka koma suka canji wa'ancan kuma da a cikin sallah da suka koma gurin su suka tsaya suna kallon abokan gaba amma sallar sannan wa'annan suka zo suka bi bayan annabi alaihi salatu wasalam suka yi takbiratul ihram sannan su kuma a sannan suka shiga sallah duk da suna tsaye suna ta jira har sai da wayannan suka wato annabi alaihi salatu wasallam ya musu raka'a daya ya yi sallama sannan su kuma suka rama raka'a daya me ku a ce ma daga tawowar su suna zuwa kawai sai suka fara suka raka'a ta biyu in suka yi haka aikin da aka dora musu da tafi ba domin suka koma sallah ya gwara su zuwa gaba ɗaya kenan saboda haka kawai sun karar abokan gaba sai suna kallon ba abin da suke yi sai wato ribadi yanzu suna jiran wa'annan abokan gaba sun dai raka dai amma suna cikin sallah kuma suna yaki to shine abin da malai yake gaya mana a nan cewa wato wannan hadisin abin da yake nuna wa ke cewa annabi alaihi salatu wasalam ya yi sallah da wannan tawagar wato ya yi sallah da tawagarsa amma an kasa su gida biyu idan mutum ya koma alkurani kusan a sura ta uku suratul nisa'i kenan aya ta 101 da ta 102 zai ga anan ne aka yi bayanin sallar tsoro cikakken bayani imam nawawi Allah ya masa rahama yana cewa wato sifofin sallar tsoro ya kai goma sha hudu wasu malamai suka ce ya kai sha shida daban-daban sallah daban-daban da wato annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da al'umma cewa an kai an aka shiga halin tsoro za a iya yin wannan wato kalan idan ba za a iya wannan ba za a iya wannan ko ya danganta da yadda aka samu kai amma mu imamu ahmad bin hanbal yake cewa nau'o'in da wato sun kai kala shi da ko bakwai wasu kuma suka kara wato fiye da haka amma idan mutum ya koma wata hulbari da sauran littattafai zai ga yadda ake bayani to ayar ita ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina sannan sai aya ta biyu da yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah wal takum qa'ibatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu fal yakunu min wara'ikum wal ta'ti qa'ibatun ukhra lam yusallu bal yusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum sai Allah yake wadda alladhina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم آذى من مطر أن تضعوا أسلحتكم فيتي وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله عاد لكافرين عذابا مبينا wannan su ne ayoyin wai da darabtum fil ardi Allah yace idan za ku yi tafiya a ban kasa falaysa alaikum junahun ba laifi akan an ta'kuru min salati ku rage sallah wanda wannan wanda suke halartar karatukan da muka yi a wasu shekara ina ga biyu ko uku baya ko bara a masallaci na nan na tafsiri da muka zo kan daidai gabar ayar mun faɗi irin ra'ayoyin malamai a kai cewa akwai in ana magana akan kasuru ana magana akan tammiya ne da kaifiya wannan abubuwa biyu ya kamata ka kalla kasurun sallah kammiya da kaifiya kaifiya yanayi yadda za ka yi sallah kammiya kuma shi ne adadi idan aka zo to akwai duk akwai su duk akwai yanayi misali idan mutum ya zo zai tafiya sai zanto ya cika jaraɗin tafiya ɗaya kenan sannan kuma hanyar da zai tafi akwai firgi ko dai ana fara ko ana killafi ko kaza ko kaza kun ga abubuwa biyu ya haɗa mai yanzu ko yo tambaya shi ne idan ya zo yin kasuru kasurun kammiya zai ko na kaifiya na kammiya shine zai rage adadi kun fahimta da kyau ko yawwa zai rage adadin da daga hudu ta goma shine yawa kenan shine kam kammiya ne kaifiya kuma yanayin sallah kamar yadda yanzu muka faɗa kaga wato ai aka zo ka'ida sallah da dole ake yi sallah sannan an tashi yin sallah ba za a yi fatiha da sura a rakawo'i biyun farko shine kaifiyar ko shine kaifiya haka ake yin sallah to shine muka tambaya wanda ya zabi kansa a halin tsoro kasurun kammiya zai ko na kaifiya duka ne shine fiqh mai kyau haka malamai suke duk biyun zai hada zai zama ba hanyar yanzu mai duguri ko hanyar kaduna ana ta sace mutane sannan kuma ko kuma wa hanyar wani gari da ake matsala babba sannan kuma gaji ya haura in ma adadi zai dauka ya haura kilomita tamanin ko saba'in da kafa zuwa tamanin ko kuma ya an kirawo gurin da suna tafiya guda biyun da tanniya da kaifiya idan ta yi sallah yanzu misali kawai mun samu kanmu a hanyar Kaduna ko a cikin wani gari da ake da matsala a hanyar Borno muna cikin tafiya misali sai sallah ta kama maka daya za a yi sallah kawai sai biwa mun ya biya fatiha sai dauko baka haka wannan limamin aiwai da bidiyo a wannan yanayin da ake ciki kawai ka ja da yawa za su yi sallama su tsora ko ba za su yi sallama za su tsora su tashi sallar sai dai biyu ya ga yana sallar shi kaɗai in dai masu bidiyo ne mamun ba mai wun ka saboda haka a wannan yanayin ya ake so ya sallar so ake yayi ta wato komai a cika shi amma cikin sauri saboda ne saboda ana cikin halin tsoro to wannan shine abin da malami suke faɗa zai raka a biyu tunda matafiyi ne sannan kuma ga halin tsoro to sannan ya rage kaifiya kai har in ta kama ana cikin halin tsoro a wannan yanayin misali za su iya ɗaukan wannan salar a daji ne ko da namun daji misali falgora da ke ko dajin yankari misali to wasu na da abin da za su iya kare mutane sai a yi wannan yanayin sallar ɗaya daga cikin da za a faɗa na gaba wasu gadi wasu kuma su bi sallah ko ba a yaki ba halin tsoro na wasu abubuwan za a iya wannan sallah sannan na biyu shine wato lokacin da za a yi tafiya doguwa daga nan zuwa adamawa mutum zai yi tafiya ba wani firgici a hanya kasar ta kama ko to kasarun kan miya zai yi ko kai biya kambiya kasurun kaifiya ne am kambiya ne ko rage adadi ne kawai daga gudu ta koma ne ba shi da wani burki wannan gini wato nau'i na biyu nau'i na uku shi ne wato a gida ake a gida ake amma ana cikin firgiti na wato gaba ɗayan kowa yana gari amma ana cikin firgiti na kawo hare-haren wasu misali kamar garuruwan su zamfara ai za ku garuruwan su ake zo a kai mutane ko ana cikin halin firgiti akwai tsoro to za su yi kasuru amma wanne za su yi kambiya ko kaifiya kaifiya haka ne kaifiya za su rage adadin sallar ne ko ko yanayin sallar za a kalla yana yin sallar za saboda haka in aka zo a da a cikin gidan ta zo da yawa wasu fiƙi wannan yana kuɗe musu sai ka ji an ce an zo suna sallah gaba haɗe an ka kuɗe ko an kai musu hari ina fiƙi wannan yake to duka a garin ku kuke yanzu ana cikin wani yanayi ba za ku shiga sallah duka ba kamar yadda za mu biya ayar yanzu ne saboda haka sai a raba wannan tsarin to shi ma kai biya za a rage in liman ya zo ana gafarta mala a je tilawa ka kai a gida a yi ɗauko fiƙi wa ajiye mana a yi mana karatu yadda sannan kuma a raba yanayin mu in an ga dama wannan salar da za a kawo na qur'ani da za mu biyo su a qur'ani suka zo wasu a hadisai kowane iri za a iya ɗauka wanda ya dace da yanayi a yi amfani da shi to kaga wannan yanayi na uku kenan akwai yanayi na hudu misali mu kalla hankalta za mu iya tunawa cewa halin tsoro da tafiya ɗaya kenan ko kaga mun faɗi kamiyya wa kaifiya halin tafiya muka ce kawai kamiyya halin tsoro kawai ba tafiya muka ce kamiyya sai mu ko ka bi bara mai mai abu malamai hudu suke kawo na manta ɗaya ne nake so in muka kawo ki wakila za a iya hararo mana wanne ne ɗaya halin tsoro da tafiya shine hali na farko sannan halin tsoro ko sannan halin rashin tsoro uku to saura ɗaya a to ai ba tsoro ba tafiya ba kasar ai mu kuma magana kasar muke halin tafiya kawai zalla halin tafiya kawai haka ne to halin tafiya kawai shi kuma ga kawai kasar za a yi amma ne ai mun faɗi shi na hukuma da ka tare mun faɗi shi to akwai dai guda ɗaya da ya kamata suna kawowa da cikin fikiyo da saboda haka wanda yanayin shi ake kallo duk lokacin da wato aka yi magana akan tsatsu domin ita ga sun ɗauka a kan cewa ba za ka yi kasar ba sai kana wannan sai ka haɗa yanayin guda sai ka haɗa yanayin tsoro da tafiya saboda Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru shine wai dalilin wani ya zo ya tambayi Abdullahi da Umar yake cewa a halin tafiya mun ji a halin tsoro mun ji Allah ya tsaya kaso to amma a halin tafiya me dalilin kawai mutum zai tafiya ya kaso naka ce kawo dalili yanzu na cewa za ka yi tafiya kan kaso Abdullahi da Umar yake mun ga mun gani ne daga aikin Annabi alaihi salatu shine amsa da ya bayar haka sai na Umar ma ya ba wa amsa shine kawai amsa ya tafi fatahu makka kwana sha tara an tura masruf jagoranci a wani gari ya yi kasuru an tura wasu tawaga su je yaƙi sun yi kasuru to ƙarshe kan sun gani a aikin annabi alaihi salatu wassalam shine wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat in kuntum ayyakulakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kada kafirai su fitinanci ku iska ce to sai kuna jin tsoron za a kawo muku aiki za ku tafi amma nan zancen mun faɗa cewa tuni malamai sun ajiye shi innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance wato masu bayyana gaba ne akan ku sai ce wa idza kunta fihi idan ka kasance a cikin su fa aqamta lahum sala kai niyyar sai musu da sallah wal taqum qa'ifatun minhum ma'a to a samu wasu tawaga daga cikin su su tsaya tare da kai wal ya'khudhu aslihatahu sannan su rike makaman ga ta a sahu amma kowa da bindigar sa hannu fa idza sajadu idan suka yi sujjada fal yakunu min wara'ikum idan suka yi sujjada kenan wato abin nufi idan aka yi raka a dai to su koma baya baya wal ta'ti da'ifatul ukhra kun ga yanzu an raba tawaga gida biyu kenan shi wata tawaga daban ta zuwa lam yusallu wanda bai yi sallah ba bal yusallu ma aka kuma su yi sallah tare da kai irin wannan hadisin da muka yi a cikin ibn Umar to sai Allah yake wal ya'khudhu hidrahu amma su shiga taitayin wa atli hakum sannan makaman su zamto suna kuɗa shine ba da suke faɗa cewa su shiga taitayin su kuma su rike makaman wadan ladina kafaru domin kafirai suna burin law takbuluna an asli hatikum ila wa za ku shagala kun manta da makaman ku duk ku tane su kun tafi sallah da yamiluna alaikum mailatan wahida kuma mai kuma mai wata gaba daya kwafi za su mutu kowa ya tafi sujjada kowa ya tafi sujjada su kuma ga su sun kewaye a tare sai yadda hadiyar yi Allah yake wala junaha alaikum babu laifi a gare ku in kana bikum azan min madari idan an yi tsananin ruwan sama a lokacin ga tabo ga abokan gaba aw kuntum marda ko kuma ba ku da lafiya an tad'u aslihatakum cewa ku ajiye makaman babu laifi amma wa khudhu hidrakum ku shiga tsaye shine malamai ke faɗa wannan kalmar khudhu hidrakum za a iya amfani da ita kalmomin da jami'an tsaro suke cewa don trust anybody shi ne ku shiga take yau ba zai yi yanzu ana cikin yanayi kamar da wasu zaka ga suna yi kawai wani zai zo ana cikin yanayi na burgiti da waye kawai zai ce nan gidan waye baka san yawa kawai ce ai gidan malam Yusuf ne nan shine yanzu ma yana baya nan ya tafi guri kaza to baka shiga take yin ka ba dan baka san bikin rayuwa ba sai hau bayani ai kaza kaza ai da an yi kaza ba an yi kaza wannan bai samu fikihun rayuwa ba gaba ɗaya shi ne za ga wani lokacin ko mu a masallaci ne mana haka yanzu wani zai zo ya tambaya ce wa yake wannan karatu sai ce masa ai wanda ne kaza kaza bara bai zo yi ko wani abu ya kana fito malami salamu alaikum sai ya buɗe baki kaga ya fara karya ka tunda already ya kanka ya faɗi sunanka ya karatu ya iyalin ya garan ɗaya ku kwana kaza sai ma bayanin to daga nan kuma sai turo ma abin da yake so da yawa masu zuwa tambayi wani abu Allah haka ce mana kawai da kafa ta zai faɗi sunanka yana faɗin sunanka kuma sai kawai fara bayani za ka za a yi an yi kaza kaza kaza eh sai ma bayani to fikihun rayuwa dole sai mutum ya goge da wannan wa khudu hidraku lalle ku shiga daidai mu Allah madaukakin sarki yace inna Allah a'adda lil kafirin azaban muhina lalle ubangiji madaukakin sarki ya tana dawwa kafirai azaba maulakanciyar azaba to kage yanzu wannan nau'in sallar mun koya alqur'ani akwai wata aya da zamu gano wani salon wata sallar ko wannan aya ce kawai malam injiniya malam baba wannan aya ce kawai da take nuna cewa za a yi sallar tsoro kuma ga yanayin sifata mun ce kuma imamu nawawi ya ce ta kai shakida a qur'ani salo ɗaya kawai aka zo da shi na wannan canjawa daga wannan koma ko ko za a samu wani yanayi ko shakka babu jinda suka ce akwai da yawa akwai kaga yanayi na biyu za ku koma cikin suratul baqara da Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana ita ma sallar sura suru fa idza amintum fa yaqisu kaga cikin suru za a yi farijalan akwai yanayin da ba za ba a yi sawun ba akan dawakin za a yi ta kawai ita ma sallar suru sai wacce kuma mu dauko wata aya ita ma yanzu mun koma baqara عن سائل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم kage jama'a wannan ayoyin yana da kyau mu ɗaliban ilimi mu rike cewa ka kawo abu yanzu mun samu uku a cikin Qur'ani to sauran kuma sai mu lalaba da kitabun fiqh da hadisi kamar yadda yanzu mun ja Ibn Umar ga nau'i na hudu cewa da aka babu nau'i na hudu shine a tawo araba ta baga gida biyu amma a yanayin wannan sallar shine yadda muka gani idan aka zo aka bi liman ba mai sallama gaba daya din liman zai riga su sallama a wannan yanayin sallar da muka biya sai ibn umar aka ne sai yayi sallama gaba daya za shi shi zai fara sallama sannan wanda suke bayan sa su tashi su shigo sallar su wayancan ma su ma su amma suna gadin su da tun ga wannan sun yi sallama sai su su ma ki su dora raka a tabi su sallama to kafin mu ji wani nau'in wata sallah bara mu ji wani irin fawaid malamai suke fitarwa a ƙarƙashin wannan hadisin da muka biya cewa malamai suka ce wato fa'ida ta farko mun gane mashru'iyyati salatul khawf an gane inda wujudi sababiha yayin da aka samu sababinta cewa akwai shar'antuwar yin sallar su mun samu sai yin na biyu jawazul amali al-kathir fi salati lil darura ya halatta ai aiki mai yawa a sallah saboda wata larura kawai yanzu ana sai a nan dai an yi sau wannan soke din da yake nan sai yake ba da problem ya halatta ma a can gurin malam bukari yake matsu yanzu yana tasbak ya kashe ko kuma wani ya manta ya kunna wani abu ya matsu yanzu ya kashe ba fikihu bane ka ci gaba da sallah ba fikihu bane kowa ya kone kenan saboda haka wannan halaccin ya nuna mana akwai tun da kaga aiki suka yi karewa ko barin sauran suka yi gaba ɗaya suka koma suka bulayi a wani wajen to da wajen amalin kafiri ne zarura hadisin yana koyar da mu wato wannan sannan kuma na uku wujubu ittikadil hadir min al'adai bi kulli wasila wajibi ne ka shiga dajayinka ka ɗauki abubuwan da zaka ba wa kanka kariya daga abokan gaba ta kowace irin hanya wannan shine abu na uku na hudu kuma wujubul muhafazati ala salati bi waqtiha ala ayi halin kana wajibi ne ake ka kiyaye sallah akan lokacin ta a kowane yanayi kake zaka je mu gurin mara lafiya wai ya miko ba hannu ba ku gaisa wai sai a ce ba wai baya sallah ko ka ce ina wuni ya ce lafiya wai amma wai baya sallah har wani idan zai ce ya magana sallah wai sai a ce wai ka kyale ki baka ga halin da yake ciki ba a halin da yake ciki in dai yana da hankali yana ji ai wajibi ne ya tsalla in dai ba a kyale wanda yake halin yaki ba na harbo makibiya a ce ba zai ba za a kyale shi ba sai yi sallah to ba za a kyale ka ba kai ba kai da kake a kwance wanda yake kwance yanzu ana yi wa ƙarin ruwa ko jini da hankalinsa da lafiyarsa ko kuma ce da hankalinsa yana ji yana gani ya kai wanda yake filin fama a inda ake harbo kibiyoyi ta inda bai zane ba firgici wallahi bai kai shi ba to tunda ba a yafe man sallah ba wajibi ne wanda yake kwanta a gado ya sallah ya sani cewa in ya tafi a wannan yanayi da masu jinya da wasu kyauta masa shi ma kuma bai kyauta wa kansa ba mutukar ki hankalce yake zai iya bayani ya ce a kawo maka kaza zai kaza duka ko da baya motsi mutukar kwakwalwarsa na aiki sai ya yi sallah sai dai yana cikin kwama idan yana koma ne wannan kuma an ɗauke sallah ka to gashi ba ma magana kibiya ba gune sai su baka ta inda zai zo ba tsakani da Allah ko bom ko shi bom zai dai cikin sakanni za ga an gaba to wanda yake wannan yanayin an ce yi sallah ina kuma ga wanda yana kwance ne yanzu duk an kewaye ya'ya da jikoki da ƴan uwa duk ga lemu a ƙasa da madara ga fanka babban asibiti ne da fanka da komai da AC min ba da aula ga ji a cike da kayan marmari to saboda haka babu hanzari ba da suka ce ba ka da wani hanzari da zaka je wa Allah da shi ba kai sallah ba saboda haka ba su jinya ta kula ba mai iya cin abin ta ake kaiwa wani fikihu ake kaiwa jinya yawwa bayan yana da ƙarfi don wasu za a ga in za a yi kawai mai ƙarfi ake nema a tura shi jinya ya yana da ƙarfi zai iya ɗaga shi zai iya kaza sannan kuma kwanzuma ba zai tafi ba matsala ba shi kawai ake nema ba sai ya zama faƙihi to shi ne abin da suke faɗa na hudu na biyar suka ce wajibi ne wato mutum ya yi sallah a cikin jami'i kenan tun daga fagen fama an cewa zuwa kuma jami'i yasa ba a ce kowa ya tasa ba masu zuwa sallar jam'i wajibi din ta ƙara kafa hujja da wannan cewa zuwa sallar jam'i wajibi da yayin tafiya ko kuma a halin zaman gida fil amn wal khawf kum mazabar hanabi lafiya kace yayin da ake zaman lafiya ko kuma tsoro duk sai an yi domin gashi a halin tsoro ana jami'i sannan na gida ana riskar a duk yawan hadisin mun gane duk wanda ya samu raka a ɗaya a dalla to ya samu jami ya samu jami sannan matsala ta ƙarshe da suka fitar shi ne wato zuwa da wannan tafiya da aka zo da ita yanzu da muka gani duk da cewa ba ita kaɗai ba ce akwai wata tafiya saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke fitowa a fitarwa akan wannan sannan abu na ƙarfi shi ne wato tausayi irin na annabi alaihi salatu wassalam da kuma irin falalar da yake da ita ta yadda wato yake tausasawa al'umma tausasawa ku ga yadda ya kawo yanayin sallar ai dalilin za ka sauƙaƙa wa al'umma mai kwa ce sai ka yi hudun to yanzu biyu za ka yi kuma biyun ma aka baka sauƙi don kar ka sami wato ƙosawa da yawa hadisi na gaba 483 da biyu an sa bin abi hasma sal ibn abi hasma lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya bar duniya ji wannan bawan Allah shekarar sa bakwai ko takwas gaba ɗaya a duniya sai dai kuma duk abin da yana cikin masu kwakwalwa duk abin da ya je annabi ya faɗa a lokacin ya kiyaye shi tsaf gaba ɗayansa din ya kawo shi gashi yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da ya kawo bayan ya haddace lokacin yana da wannan ƙananan shekaru. Ƙada ya ce ya koma da imamu mustaqbilan alƙibla liman zai tsaya yana mai fuskanta alƙibla wa da'ibatun minhum ma'ahu sai a samu wata tawagar a cikin su su tsaya tare da liman din wa da'ibatun min qibalil adu wata tawagar kuma suna fuskantar abokan gaba wujuhuhum ila al-aduwi suna wato fuskokin su na kallon abokan gaba fa yusalli bil ladina ma'ahu rak'atan sai annabi alaihi salatu wasalam yayi sallah da waɗanda suke tare da shi raka'a ɗaya da su tun mai komo da fayar ka'una li anfusihim raka'atan sannan su miƙe su ƙaro raka'a ɗaya da kansu wa yasjuduna sajdatayn fi makanihim su yi sujjada guda biyu a guraren da suke thumma yadhhabu haula'i ila maqami ula'i sannan wa'annan din sai ta yi tafi gurin wa'ancan bayin Allah su waɗanda suke gadin fa yarka'u bihim raka'atan idan suka zo annabi sai suka dai raka'a tare da su falahu tintani kaga a lokacin sai annabi ya yi raka'a nawa biyu thumma yarka'una wa yasjuduna sajdatayn sannan sai su yi rukuri su yi sujjada guda biyu kaga nan ba a gaya ba ba annabi ne ya sallama da su ko su suka riga annabi ne ya zo sallama can ba a gaya ba ba amma ɗaya hadisin da ya zo ya yi bayani yadda abin yake yanayi za a kalla kawai akwai lokacin da abokan gaba za su zo ai ba ta yamma za su kullo ba idan abokan gaba yanzu suka kullo ta yamma idan suka kullo ta yamma tambaya zai yi ta nan kenan ko mu kuma muna gabas tun kullo ta nan kuma lokacin sallah ya yi ya kamata a yi sallah na a kalli yamma a yi sallah za a raba tawaga gida biyu tawaga ta farko da liman su kalli ina su kalli alƙibla ko tawaga ta biyu kuma su juyo su kalli ina yamma wannan shine bidiyon gaba ɗaya zai biyo a kalliyan ba saboda haka su za su biyo su kalli nan a daidai wannan lokacin abin da za a yi shine bayan idan a halin tafiya ne idan liman ya yi raka a ɗaya sai miƙe ta biyu su ma za su miƙe amma sai su yi sauri su ci ko ta biyun su shi kuma zai ja doguwar sura surar an ja ta ne don wa don yawa wata waga ta biyu saboda haka idan ya ja dogo sura da zarar musamman annaba ne za ta salam ji yana gani a sallah ta baya ya san sun zo kawai daga lokacin da suka zo duk ayat da yake ja suna zuwa da sun yi kabbara to karshen ayat ya gama dama zuwa ke jira kawai ba wai ci gaba za a yi da sura sai an dade ba kawai suna zuwa da ya gan su sun yi takbiratul ihram to suna zuwa ba suna kabbara harama za ta hurkuri nuna wato sallar ta ba fita biyun gajarta to su wayannan na farko kamar yadda na faɗa za su yi ne su yi sallama nan ba a gaya ma sallama ba amma sun yi sallama su sun gaba sun riga liman a nan ne ake riga liman sallama saboda haka sai su koma da sun koma sun karɓi wayannan su kuma suna zuwa da sun zo sun yi kabbara to a daidai wannan lokacin kuma idan wato annabi alaihi salatu wassalam ko liman yayi suka raka'a ta biyu yana da option ya danganta da yanayin filin yaƙi in ya ga dama da ya je ta biyun sa yana yi masa ta biyu ya sallama in kuma ya ga dama ya shiga wani ta ya doguwa ta ki tsaro kun ga yanzu ayi nau'in sallah wajen biyu ke da kuka faɗa ko in ka tsara za ka adadin ya yi yawa saboda haka idan liman ya ga dama ya sallama da ya kai wannan domin wataƙila yana buƙata ya zo ya riƙa bawa wato kwamandoji direction cewa ai kaza ai kaza idan ya ga dama kuma ya zauna ya danganta da yanayin da ake ciki ya zauna ya doguwar addu'a a cikin tahiyarsa har wayannan sahu na biyu su kammala suna zuwa suna shiga tahiya da sun yi sujjada su guda biyu yana zo yana ganin sun zauna ko ba su gama tahiya ba zai sallama duk sai su sallama tare da an shi ne amfanin wayan shi ne amfanin wa'ancin da wahala in ka kalli ya koki da aka yi ka je ka ga ko yanayin dutsen uhudun ka kalla ai zu mahara da wahala lokacin da kuke cikin hari shiri wato su ma ta afko muku ai duk lokacin da aka zo ga abokan gaba ga wanda suka san yaki ko da yaushe yawwa za ka ga wato kokari suke su gama gane yayin da yake amma inda hakan da kake faɗa za ta faru shine fa rijalan auru kubala kawai shi kenan kowa ya ƙara sa sallar ka muna cikin yaƙi sun afko mana gaba ɗaya yanzu har ya zamanto an takuɗe wayancan sun gama sallar zuwan nan ba su gama ba shine farijalan auru bana ana cikin yaƙi kana kaiwa ana kai ba kana sami Allahu liman hamdu to shine duka wayannan sallan da aka kawo a ciki wanda hakan ma za ta faru amma an baka faru ba to shine muke magana akan wannan shi sa muka ce ya danga baka ji wajen liban ma muka ce ya danganta da yayi da ya gani in ya ga dama ya sallama sa ba sai ya jira su ba yanayi zai gani trade shi zai warance idan kuma ya ga dama ya jira su idan ya jira su su zo su cika raka'a su ya suna zama dai ya zai sallama sai su sallama tare da shi kaga anan da yake bukata fikihu in kuka ɗauko kwamanda da kararre duk kashe ku za wanda zai ce lallai ka za a yi ai kaga abin da ya faru kenan a wani yaki a Khalid bin Walid saboda strategy da yake da shi tuni da ya ga za a yi afka musu gaba ɗaya sai da bara da ya janye sojojin sa sai suka koma shine wato strategy dabara duk lokacin da mutum ya zama kwamanda to ya rika ba da hanyar da za a kuɓuta da ya ga za su iya yaki amma ba za a ƙarar musu da sojoji to sai dabara da suka zame gaba ɗaya ya kubutar da sojojinsa gaba ɗaya kuma daga baya ya karbi yakin ba shine komanda ba kashe komanda aka an kashe komanda na ɗaya an kashe na biyu an kashe na uku to kawai sai ya rike tuta ba a asainin nan ba a yakin mota da yi wannan dabarar ya ga abubuwan yadda suka faru ya bar bin abi talib ya tafi abdullahi bin rawaha ya tafi waye da zai dubi ne harisa ko ya tafi to sai kawai ne dabara gaba ɗaya kubutar da ragowa ya dawo da to wannan shi ne wato fikihun da malamai suke faɗa kuma kamar yadda muke faɗa a komai ko kasuwanci kake ana buƙatar strategy ka buga ta wannan bangaren kaga ka faɗi ko an cinye ma kuɗi to canza salo da yawa kan mutum ya zama da karari ya ɗauka kawai ya zo biya hadisi ya anan zai tsaya kawai a'a to ake wayar ma da kai ka zama mai wayewa a komai ba ga kiwon ba da misali yanzu muka ce wako zuwa shidara ku ku shiga sai da yin shi ke nan kasuwanci ga ke wani ka bashi washi ya cinye kuɗi in ya kuma dawowa ka kuma bashi gangan jibe ku shi ne aiko zuwa shidara ku lallai ka shiga sai da yin ba a tsara muni ne sau biyu a ranar shi ke nan kawai duk ƙa'idar da za a zo shi ke nan Allah ka ba Allah tausayi ne ya ce a rubuta ba ka bi shi tausayi ba kai ka da zaka ce kai da ji wala abu sai a rubuta domin ya fi ka sanin kanka to wannan shine abin da malamai suke kawo a kai kaga wajen salo shida yanzu na yin sallah da aka kawo a wannan wato salatul khawfi din to shine malai yake um hadisi na gaba kai muje hadisi na 483 an khawwat bin jubair an salih bin khawwat amman shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma zata rika ana magana dangane da wanda suka halarci annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi wani yaki da ake kiransa zata rika shi ake kira za su abin da ya sa aka kira shi za ta rika saboda wahalar yakin takalma suka faffashi har sai da kafafuwan suka rika tsagewa shine za ta rika a rika a aika za wato ai fashewa ke kafafuwan sabai zai da ya rika fashewa a wannan yakin ka je karanta an kana da tsira ka ɗauko gaggwato za ta rika ka ɗauko kaɗan karanta za ka tausaya kuma na sanan za ka gane tatsewar wanda suke zagin sahabbai Allah sanan za ka gane cewa lallai sun tatse ko da ba a faɗa sun tatse ba lallai za ka gamsu sun tatse waɗanda suka yi wannan gumurnin takalmi ya lalace gaba ɗaya sai da ƙafafuwan suka rika tsagewa shine gazuwar su za ta yi zuka to shi ne yake cewa sallah salatul khawfi a wannan lokacin annabi ali sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta tsoro anna qa'ibatan safat ma'u an samu wata tawagar daga ciki sun yi sahu tare da shi wa da'ifatun wijahal adu wata tawagar kuma suna kallon abokan gaba kaga ba faɗi wannan yanayi ba kowanne yanayi misali suna kudu ne ko suna arewa ko suna yamma su dai fuskance su kawai kuma anan a lura da kyau komanda an yi ya ga dama ba dole sai ya raba sauyin sama gida biyu ba idan sun kullo musu tanan sun kullo tanan ba ba ba to aka dole sai gida biyu ba komanda ya kalli yanayin kawai ko hanya da za a iya kubutar da musulmi bangaren dama da hagu gida hudu zai kasa rundunar sai ya raba su gida haka gida uku ne ya raba su gida haka wannan shi ne za mu zo mu ji wani gano da aka yi sallar ba kan ga kamar a wannan hadisi to sai yace to wa da'ifatun wujahal aduwi fa salla billati ma'ahu sai annabi ne za to salami yayi salla ga da tawagar da take tare da shi raka'atan yayi musu raka'a daya thumma tabata qa'iman shine salon da na faɗa da su sai annabi alaihi salatu wasallam ya tabbata a tsaye ya ci gaba da karatu wa atammu li anfusihim suka cika wa kawukan ba tare da annabi alaihi salatu wasallam wato ya cika musu ba wa atammu li thumma sarafu sannan suka yi sallama suka tafi fasaffu wijahal adu sai suka koma suka fuskanci abokan gaba وجاءت الطائفة الأخرى إيه تواقع كذوكا جدا بي أكثر فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته في النبي يوم ركعة أن تركي لك صلى ثم ثبت جالسا sannan annabi alaihi salatu wasalam ya tabbata a zaune shine salon da na faɗa da su ya tabbata a zaune wa atan muli an fice suka ci kowa kawo kan sun sallama bi sannan zai sallama tare da su to kaga wannan salon shi ma yadda ya fito hadisi na gaji an jabir na 484 an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam bi zati riqa mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam a wani yaki da ake kiransa zati riqa eh domin malamai kamar yadda muka faɗa ɗazu sun ce an kira shi da wannan sunan ne saboda tsatsagewar kafar sahabbai da tarkai a wannan lokaci wasu kuma suka ce a saboda wani dutse ne da ake kiran sarika in kamar yadda ya faru dai wannan sabanin akan badar a ga an ce sunan wani ne wasu suka ce sunan rijiya ne suka ce sunan gurin ne to shi ma haka saboda wani dutse da yake a gurin wanda ake kiransa a rika wasu kuma suka ce a bishiya ce a gurin sunanta rika wasu kuma suka ce a musulmai ne suka rika har saboda wahalar yaki har sai da tutocin suka rika yakewa saboda yanayi da aka shiga imamu nawawi ya ce ka ba gaba ɗaya wannan abubuwan da aka faɗa ba cin karo duk zai iya yiwa duk sun faru akwai wato wato bishiya mai sunan wannan abu sannan kuma aka yi samu katibus cewa ababuwan sahabbai saboda wahala sun tsatsage sannan kuma tutocin nasu sun tsage duka yace kuma zai iya yiwa sunan dutse ne a gurin yace amma dai kafafuwan sahabbai sun tsage an jabirin قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات اللقاء فإذا أتينا على شجرة ظليلة saboda wahalar gurin da yanayi da aka shiga har neman inuwa ake a nemi inuwa a rasa inda za a kuya yace fa idza ataina ala shajaratin zalila labi da abdullahi yake cewa idan muka je gurin wata wata bishiya mai dan inuwa ko yaya saboda rashin inuwa ma a filin gurin da an ga bishiya mai inuwa wanda za ta iya bada inuwa ko da irin ta wato kadar kofi a nesa za a same ta kankanuwa to sai yake cewa tarakna halin nabi sallallahu alaihi wasallam da mun ga wannan sai mu barta ga annabi alaihi salatu wasallam kowanne sahabi zai hakura su bar wa annabi alaihi salatu wasallam wajen a rajulun to an kyale annabi alaihi salatu wasallam ya huta karkashin wannan bishiyar sai aka yi inuwar ta ba ta da yawa saboda halin da ake ciki aka bar wa annabi ya huta duk suka koma gefe annabi na huta a karkashin wannan bishiyar kawai sai mutum wani mutum ya zo faja a rajulun minal mushrikina sai wani mutum ya zo daga cikin mushrikai wa sayfun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi shajara annabi alaihi salatu wasallam ya rafe takobinsa a cikin bishiyar yana hutawa faktara dahu sai warware ta kawai sai zare ta shine iktara dahu ai sallahu wa akhrajahu min wato zama gamadihi ya ciro ta daga gidanta ya zaro ta kuma ya zare ta daga cikin gidanta ya cire ta daga cikin rege ya zaro ta daga gidanta dama reman annabi alaihi salatu wasalam yake ruwa a jallo su sabai duk sun bashi ana an koma wani guri ana hutawa annabi alaihi salatu wasalam na cikin inuwa wannan kafirin ya sadado ko mujirki ya sadado ya zare ta ko annabi na kwanci fakala sai yace yana zare takobi annabi ya farka ya ganshi sai ce da shi ka kafuni kafurin ya ce wa annabi alaihi salatu wasalam kana jin tsoro na da takobi a kanka kala la sai annabi ya ce sam ba na tsoron ka da a ruwaya da ta zo a cikin al'adabul mufarrad da ya daga sai masa man yamna uka ne wa ita ya kwace ka da gare ni yau duk mushriki sai annabi ya ce Allah sai Allah ne zai kwace ni daga hannun duk sahabbai ba san me yake ciki ba to qala la fi to gashi nan ba fa man yamna uka minni wa sai kwace ka daga gare ni qala Allah sai ce Allah ne to yake fa ta haddada hu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam amma karashin ruwayar shine nan ka sai aka ce sahaba annabi suka furgita shi suka razana shi amma ruwayar adabul hukumar shi ne yana yin wannan tuti wata irin tuta ta kama shi da ake kira kuiba kuiba da hausa shine kamar stroke bangaren jikin ta yi mutu sai kawai ta kogin ya bayan kaga wanda yake da falalin sai ba zai iya ta kogi ba sai kawai bangaren jikin ta yi mutu gaba daya sai ta faɗi sai annabi ya miƙe ya ɗau ta kogin kamar yadda ya bukari ya ka a da wurin sai shi ya tsaya akan da yace wa anta man yamna uka minni to kai yau waye zai kwace ka da gare ni sai yace ba kowa sai ya hawo yi wa annabi magiya to ai kai ba ka saba shari da gare sai annabi ya yi murmushi da ya yi da shi kawai sai ya rabu da shi shine abin da suke kira al'afu inda al-maqdira kai wa mutum afuwa yayin da kake da iko ba san da baka da iko mutum ne yanzu ya zo kawai ya gaura ma ma baka san waye baka ce billahi la ilaha illa hu ila rama kana biyowa sai ka ganshi kamar ba samudi ya tsaya akan ku yana tsaba kuma yana shibir ne yake rama din sai kawai ka fara hukumi kace Allah ya kuma ita ma Allah ya za a cikin kai to kaga wannan babu zancen wani abu ne da ba na daban amma wanda ya zo ma ne kan sai kaga in cinye mutane yake za ta cinye shi ba ka hakuri sai kace ka hakura ka kiyaye shi ma ya san cinye mutane yake ba duka ba za ka iya cinye shi to nan shine al'afu inda al-maqdira yin abuwa yayin da kake da ikon ramawa ba wai rashin iko ba akwai abin da aka yi ma dole sai dai ka hakura ka bawa Allah to annabi alayhi salatu wassalam ya samu wannan dama to sahabbai da suka ga haka su kuma wato ta haddada tahdi sai suka razana shi wa qimati salatu to sai aka bar wannan magana kawai aka koma yi ma magana dawa shine mahallin shayi wa qimati salatu sai aka mai da sallah lokacin sallah yayi fa sallah bi da'ifati rak'atayn sai annabi alayhi salatu wassalam tunda ana a wannan yanayin sai wa wata tawaga sai musu sallah raka'a biyu kuma ta'akkaru suka tafi wa salla bi da'ifatil ukhra raka'atayn sai tawadar kuma yi sallah da su raka'a biyu kuma wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'u anan annabi yayi sallah raka'a hudu wani liqaumi raka'atayn su kuma tawadar kowa yayi raka'a biyu ku gane kun ga a wannan yanayi da annabi ya raka'a biyu da wayannan sai ya sallama sai kuma yi biyu da wasu ya kuma yin sallama yanzu annabi ya yi hudu alhalin a tafiyar ne wato sallar tsoro kuma tafiya wato ya yi sallar da za a yi kasu ya yi biyu ya yi sallama ya sai malamin suka ce to ya yi farilla ya yi nafula shi ne anan suke kara kawo hujjar cewa ya halitta abu ne nafula farin sallar farilla idan ka zo ka tarar duk an gama jami'i wani yana nafula ya halitta ka bi shi ka yi sallar farilla da wannan suke kafa hujja ɗaya daga cikin hujjojin su kai akwai wannan domin kace baka yi daura za ka yi da wannan to annabi ya yi farilla biyu kenan misali in kace baka yi da wannan ba ya za ka yi to da wannan banda hadisin mu'az da ake kawowa cewa mu'az ya zo ba annabi sallah ya koma ungoci kuma ya liman sallah isha sai koma ungoci ya mutane liman ya zo ya ba annabi sallah kuma ya koma ungoci ya mutane liman kuma annabi ya sani an gaya ba sunna ta ƙarfiyar kenan ko annabi ya tabbatar da ita to sai na kula da ya farilla ko shakka ba wace ce farilla wanda ya bi annabi a da ta zira to ko ma dai wace ka faɗa misali wanda in bin zaɓi za a bayar kai ka san cewa wanda aka ba annabi ita ce farilla wanda ya koma ya wacce jama'a kuma na kula wannan yana da bikin matsaloli da ba a buƙatar a yi abin nan. Don na ga dalilin da ya zama ne ta jan karatun haka na filo saboda za mu shiga sabon kitab. Kitabun Juma'a ina ganin ya kamata mu tsaya da kuma salawa. Na? Guda uku. Guda hudu? Ai dama a ƙa'idar sallah duk yayin da mutum zai yi tafiya duk lokacin da mutum zai yi tafiya idan jami'i zai fita ya cika sallah wannan ka'ida ce mun taba magana na a baya ko ba zancen a jira ko a riga liman duk wannan ba karatu wajibi ne an bi liman ka cika sallah duk garin da kai cika sallah za a idan yanzu misali nan muna da bako ya zo sai aka ga maybe alhaji ya zo da ke ce da Allah ga bakonsa idan za mu gabatar da ke sallah zai ce to jama'a ni masa ki sai yi din mutuko amma idan dai ba za a ba ki limanci ba jinda ba ratibi ba ne to sai ya tika in ko ba haka zai fita can ya koma gida ya je sallah alaikum salam na alima eh wata hujja ce ake bayarwa mai sallah na asar hujjar innamal amalu binniyat ita ce innamal amalu binniyat al umuru bi maqasidiha haka ce bada shine dalili ina ga mu tsaya a nan kan mu fada da bayanin ka gane ai to ita ce wannan yayi addu'a bayan yayi sallama Allah ya dace da mu yana magana akan idan soja ko jami'in tsaron da yake karkashin kwamandan da ba musulmi ba kuma lokacin sallah zai wuce ya zai yi ai kamar karatun ya fito da abu ko misali ba wani yanayi dai da aka ce za ka zo ka yin sallah babu shi kamar wanda zai yi tafiya ne an ki tsayawa an ki tsayawa ko an ki barin ka dama misali kuna cikin wani yanayi da an ki barin ka dama ka tsaya kai sallah a yanayin da ake lokaci zai fita a yanayin za ka yi sallah ko a wanda irin yanayin kake a halatul amni aw al khawf shi ma wannan yana a cikin bayanan mu yanayi jami'in tsaron da yake wato wani aiki ba musulmi bane ba zai bari ko da musulmin ne misali lokacin sallah zai fita a halin da yake ciki sai yayi sallah na'am Naam. Haka. Sai lokacin sallah yake nan. Allah ba. Shi kenan kawai. Wani ya zo ya mai masa. Gwagwana. Na'am. Ƙarya yake da an daɗe ana zama kenan. Allah akbar Allah akbar to kaga wannan shine duk yanayin da mutum yake ko wanne irin yanayi kake ka nuna musulmi ne kai ko wanne yanayi kake ai in ma komanda kake da shi ai ya san musulmi ne kai yawa saboda haka idan ma ba baka damar ba kai sallaka a yanayin da ka samu kanka baka da wani uzuri da zaka zo ka ce komanda ya hana ka sallah babu babu shi gaskiya wannan yana magana akan bayan yayi sallama yace game da rabuwa wajen sallah ta tsoro to ɗan agaji a masallatai fa za su iya yin hakan idan da buƙatar hakan ta taso ranar juma'a kaja ya faɗi wata kalma a kanke idan da buƙatar hakan ai duk karatun kenan idan buƙatar hakan ta taso za su yi mana sai su raba ai da ma musulmi yadda ma ake yi zaka ga idan aka zo wannan yanayin wasu suna idan gari ni ina ganin wasu yan agajin suna yi masu fito za ka ga an zo gaba ɗaya an zo su tsira ka a shi za su ji wasu kuma za ka ga an fara saboda yanayin gari lokacin da aka shiga wannan birgitin sosai akwai masallacin da kaji za ka wannan ɗan agajin ko ƙarahu ne suna karatu sosai kuwa saboda haka kuma za su yi suna cikin wannan yanayi gashi na mun ba da misali da mutanen da ake kawo hari cikin gari yanzu haka kawai ba ba a da kwanciyar hankali gaba ɗaya mu shiga sallah ai ba fito hatta wannan lokutan na baya da aka rika wannan abubuwan gaskiya akwai ganganci a ce ana cikin yanayin rashin tsaro sai ka ji an sayo gaba ɗaya masallacin an yi kaza ba su kiwo gaskiya sallar tsoro za a yi amma kaifiya wallahu a'lam na wa alaikum assalam Kudu za su. Akwai yanayin da za a kai ma gaba ɗaya security din ba za ma su bukuwa sallah ba. Ko? gaba ɗaya su ba ma su gaba ɗaya ba wanda zai sallah saboda yanayin da ake ciki ta yi tasu daban ba ta yi ina yi misalin da na yi yanzu na kawo ana yi wallahu ala alaikum salam awa ɗaya mu da ya fita na a wannan ai ba su jiwo kaga wannan liman ne yake da shi abinda abdullahi dan umar yake faɗa kenan yake cewa idan dai za mu zo mu yi sallah doguwa a sallar kasuru ko mu yi lafula yace haka ne mu cika mu ai sauki aka nema ma domin hadisi ne na bukari da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa na hore ku da bin saukin da Allah ya idan Allah ya muku sauki to ku bi kuma duk abubuwan da ake ciki za a baka ladan da ba dai kuɗin lada bane ka saba yin sallolin nafila muna da wanda za ka ga wani ya zalla ashirin a rana hamsin to idan ka tashi yin tafiya ba Allah ba zai tauye ma ba ga hadisi na a cikin nawawi ba ba za a tauye ma ko ɗaya ba wallahi wa saboda haka yana da idan aida mai doguwar sallah wanda zai je doguwar sallah da wanda zai nafila in dai ba wanda aka ce annabi baya bari ba halin tafiya da zaman gida misali in ba wannan ba ai za ga gwara ka cikin sallah ba ka tafi ka gujen na tsinguwa wallahi wa alaikum assalam na'am ai idan aka kai yanayin mutum bai shiga da alwala ba a fahimta da kyau idan mutum bai je da dama za a yaki da alwala ake tafiya to idan mutum bai je da alwala ba a wannan yanayin kuma yanayi ba zai ba da dama ba a zuciyarsa zai halarta yanzu ya yi alwala sannan kuma a zuciyarsa zai halarta ya shiga sallah duka bare kuwa Allahumma amin yawa na'am نعم يا سلام اي a to ai bi yana can gida yana da ruhi ko yana yana can to Allah ya baki lafiya akwai ɗaya daga cikin wato masu zama karatukan nan wanda dan zambara ne ko malam Hashim ba sani ba da yawa wata za su san shi yana to an mata aiki kwana biyu baya zuwa malam Abbas kafin ta ba ashe aiki ya kai masa muna roƙon ubangiji Allah ya ba shi lafiya amma baya nan yana gida gaskiya dan da yana nan sai mu yi dan yi delegation mu je mu duba shi to yana can zamfaran muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsara masa lafiya Allah madaukakin sarki dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya gudan da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu akwai agajin dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da biyar muna fata Allah ya saka wa kowa da alkhairi ina ga tambayoyin namu tun da da yawa hakuri za a in ana gudun kar a manta ta sai a rubuta ta ce mai zuwa sai mu dube su insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wannan kai kuskure Allah maka cikin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sufin da madafaka Allah maka cikin sarki ya biya kowa bukatun sa na alkhairi wannan yanayi da muke ciki Allah ga mu da lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya zauna da kasar mu lafiya matsaloli da suke tasowa Allah ka magance mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kawo mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kawo mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم كنا سيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين